الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tsaddar haɗuwarmu a wannan lokaci domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallaci na masjidu tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani dangane da babe wanda yake magana akan abin da ya shafi hukunce-hukunce na tawaida a cikin addini na musulunci da kuma hukunce-hukunce na abin da ya shafi layu a cikin addini na musulunci wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi a ah? abin gama babu man tabarraka bi shajar ko yawwala to za mu tashi akan babu ma ja a fi zabihi da ghairi Allah ta'ala na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الذبح لغير الله قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وقوله فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم na'am babu ma ja'a fi dhabhi li ghairi Allah wannan babu zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma manzan shi sallallahu Alaihi wasallam dangane da hukuncin mutumin da ya yanka ba don Allah ba, ya yanka saboda wani Allah. To yanka saboda wani Allah kashi biyu ne, akwai yanka mutum yanka saboda neman kusanci a wajen wani Allah. wannan shirka ce mai girma misali ya yanka tinkiya ko rago ko ɗan akuya ko akuya ko saniya ko sa ko taguwa ko rakuni ko jaki ko doki ko wani daga cikin dabbobi saboda neman kusanci wajen wani aljani ko saboda ya samu kusanci wajen wani mala'ika ko saboda ya samu kusanci a wajen wani daga cikin bayin Allah wannan baya halatta a addini da musulunci wannan yanka ne wanda yu'addi ila shirkil akbar akwai kuma yanka wanda yake saboda wani Allah ka yi shi amma ba don saboda neman kusanci a wajen wani Allah ba ka yi shi ne ikiraman saboda mutunta wannan mutuma irin ka yi bako a gidanka an yi sati biyu ba a taɓa sayan ko na miya na dala ɗari ba amma wani bako ya zo maka radda ya zo shi kaje ka siyo kaji guda biyu kaga za a ci kaji ne guda biyu a gidanka saboda me mutunta wannan bako wannan ba a cewa kayi yanka na shirka wannan mubahi ne za ka yanka timkiya saboda kaga 'yan unguwarku ga baki ɗayansu yawanci masu ƙaramin ƙarfi sun yawa saboda ka tallaba musu da wannan nama to wannan babu laifi mun gane da kyau wa qaulillahi ta'ala da kuma hukuncin fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yi a cikin alkur'ani da kuma fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce ƙul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin bangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ƙul ka faɗa ga su waɗannan mushrikai waɗanda suke bauta wa wani Allah ka ce da su inna salati haƙiƙa sallata wanda nake yi a masallaci na harami lillahi ina yin ta ne don Allah ba don saboda neman kusanci a wajen wani boka ba ko a wajen wani gunki cikin gumaka da kuke bautawa wa nusuki hakanan kuma yanka na da nake yi dabba ta wanda nake yankawa in ma ta layya in ma ta hadaya in ma ta suna in ma ta wata daga cikin abubuwan da aka halitta mun yi dukkaninsu ina yin su ne lillahi don Allah wa mahayaya lillahi sannan kuma rayuwata a hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala take Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ganin damarsa ne yawan zaddani in kasance cikin waɗanda suke al'ahaya wa mamati hakanan mutuwata lillahi a hannun Ubangiji tabaraka wa ta'ala take Allah subhanahu wa ta'ala shine zai amshi raina idan lokacin rasuwa ta yayi ba a hannun waɗannan gumaka ba wanda kuke tunanin cewa don bin bauta musu ba ko don ina faɗa musu baƙaƙen maganganu za su haukata ni su canza min alƙibla za su fitar da ni daga cikin hayyacina. Rabbil alamina Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne Ubangijin talikai ga baki ɗayansu. La sharika lahu Allah tabaraka wa ta'ala ba ya da abokin tarayya a cikin ibada, hakanan Allah ba shi da abokin tarayya wato a cikin ayyukansa ga baki ɗaya. Cikin wannan ayar ta inna salati a ciki akwai isbatu tauhidi ar-rububiyya da kuma isbatu tauhidil uluhiyya kaga wajen fadar da yace salati wa nusuki lillahi wannan bangaren ibada kenan ibada ta da nake yi dan Allah ta'ala shi kadai nake yin ta sannan kuma wajen abin da ya shafi mahayaya wa mamati akwai isbatu tauhidir rububiyya wato rayawa da matarwa da arzutawa da juyawa da kullabawa da kaza da kaza duka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke rabbil alamin ubangijin talikai da kuma fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yayi ga farin jakada sallallahu alaihi wa sallam ce inna a'tainaka al-kautsara haƙiƙa mu mu ne muka baka wannan fakeken tabki naka wanda iya adadin kofunansa iya adadin taburari na sama ne a cikin dare wanda yake mai tsananin duhu mai yawan adadin taburari na sama adadin kofunan da aka ajiye a gindin wannan tabki faɗinsa nisan tafiyar wata guda ne tsawonsa nisan tafiyar wata guda ne farinsa ya fi madara fari daɗinsa ya fi zuma daɗi ma'aiki ya ce dukkan wanda ya sha wannan ruwa na wannan tafki na ma'aiki to ba zai ishi ruwa ba hal abada da shi da ya sha ruwa saboda ishi ruwa ya ƙare sai dai ya sha ruwa saboda marmari Allah ta'ala ya sa mu sha daga cikin wannan ruwa to Allah subhanahu wa ta'ala ce mu ne muka baka wannan tafki wanda yake mai girma fasalli li rabbika wato saboda wannan kyauta mai girma da muka yi maka ka yi sallah ta farilla da ta nafila lirabbika saboda ubangijinka saboda neman kusanci a wajen Allah ka ƙara samun mukami da matsayi a wajen Allah wanhar sannan kuma ka soke dabbarka ta hadaya ko talayya don Allah mun gane da kyau na'am hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga ali ibn abi talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi ali ibn abi talib yace haddathani rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi arba'i kalimatin yace jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zantar da ni da waɗansu jumloli guda hudu da Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya gaya wa Ali ibn Abi Talib waɗannan maganganu guda hudu yace kuma Ali ibn Abi Talib ya isar da su zuwa ga al'umma Allah ce la'ana Allahu man zabaha li ghairi Allah dukkan wanda ya yanka dabba sawa'an dabbar da ya halitta a yanka ta ce ko dabbar da bai halitta a yanka ta bace ya yanka ta da Allah sallallahu alaihi wasallama ce Allah subhanahu wata'ala ya la'anci dukkan mutumin da ya yanka dabba dan wani Allah idan mutum ya yanka saboda neman kusanci wajen wani daga cikin bayin Allah to Allah subhanahu wata'ala ya nesantar da shi daga rahamarsa kamar yadda muka faɗa a ɗazu akwai yanka wanda yake mubahi wannan ba shi malam yake magana akai ba wato ana magana akan yanka saboda neman kusanci a wajen wani aljani cikin aljannai ko wajen neman kusanci wajen wani mala'ika cikin mala'ikai ko neman kusanci wajen wani mutum cikin bayin Allah imma wannan mutumin annabi ne na Allah ko manzo ne ko wali ne cikin auliya'u to Allah subhanahu wata'ala ya nesantar da shi daga rahamarsa da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la'anallahu man la'ana walidai ubangiji subhanahu wata'ala ya la'anci dukkan mutumin da ya la'anci iyayensa dukkan mutumin da ya tsine wa mahaifansa albarka to shi ma ya ji da kyau Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya tsine mishi albarka wato la'anar iyaye ba shi bane mutum ya samu guri ya zauna ya raka Allah tsine wa baban shi albarka Allah ya tsine wa maman shi albarka ba sai yayi wannan ba da Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim hadisin abdullahi bin abu ibn al'as ya ce yana daga laifi mai girma cikin manya-manyan laifuffuka an yal'anar rajul walidai mutum ya la'anci iyayensa wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulallahi maqul ne a ce mutum ya la'anci iyayensa kayfa yal'anur rajul walidai yaya za a yi mutum ya la'anci iyayensa da hankalin shi da komi ce gashi ya sa iyayen shi gaba yana tsine musu albarka Allah ce a ba wannan bane maganar la'anta ce subbur rajulu abar rajuli fa yusubbu abahu fa yusubbu ummuhu fa yusubbu ummuhu irin zajejeniya da ake wannan ya ce ba kai dan shege ya ce kai kai dan shege kaga ka zagi babanka shi ya zagi baban shi ka tsine wa mahaifinka shi ya tsine wa mahaifin shi kayi dan karuwa ce kayi dan kagai wannan ya samu matsala wannan la'anta ta kare to duk wanda ya zamanto ya saba wa kanshi ya saba wa harshen shi irin waɗannan maganganu wanda suke cike da rashin kunya ba kunya ba tsoron Allah irin wasan banza za a ga wani shi yanzu wasan shi tsakankanin shi da abokin shi ma shine shi yanzu sunan tsohon shi abokin shi yake kama ya kira shi shi ma wancan sunan tsohon shi yake kama ya kira shi kuma duka cikin wasa ne cikin samartaka ne wanda wannan rashin kumya ne to dukkan wanda zai zamanto ya koma wato ta dalilin shi ana cin mutuncin iyayensa ya janyo wa iyayen shi daji to ya san da cewa shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ne santar da shi daga rahamarsa la'ana Allahu man awa muhdithan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ubangiji subhanahu wata'ala ya la'anci dukkan mutumin da ya bayar da mafaka ya bayar da malaba ga wanda yake muhdis ne wato azzalimi ne dan ta'adda ne na addini na musulunci azzalimi ne dan ta'adda ne na ƙasa wato muhdis ya shafi wanda zai zamanto mai kirkirar abubuwa ya shigar da su a cikin addini na musulunci abin da babu shi a lokacin sahabbai babu shi a lokacin tabi'ai babu shi a lokacin atba'u tabi'ina ya kirkire shi ya cusa shi cikin addini na musulunci to wai ba shi ba hatta kai da zaka bashi malaba ka bashi matsugunni inda zai zauna kai ma Allah ya la'ace ka mun gane a shi ma dai wanda zai bashi matsugunni ya zauna shi ma Allah ya lati na'am mun gane da kyau hakanan muhdis wanda yake mai barna a cikin ƙasa shi ma Allah ta'ala ya la'anci dukkan wanda zai bashi mafaka zai bashi matsuguni mutumin da kasancewa wannan ɗan ta'adda ne gagarumin ɓarawo ne to wani ya zo shi ya bashi mafaka a unguwa ya bashi gida ya sauka wanda ya san cewa wannan dillar da ya yi wata yasa to sai ya zama yan wajen gabaki ɗaya sun san cewa an yi asarar nan to dukkan wanda zai baiwa irin waɗannan mutanen malaba to Allah ta'ala ya la'ance shi saboda laifi ne mai girma mutum ya shigo da wani abu ya kirkiri wani abu wanda ba shi da tushe ba shi da gurbin zama a alkur'ani hakanan ba shi da gurbin zama a sunna ta ma'aiki ya kirkiri wannan abin ya saka shi a addini kuma so yake a bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala da wannan abu haka wannan yana nuni akan cewa so yake nuna cewa ya fi Allah sanin Allah ya fi manzan Allah sanin Allah ya fi Allah da manzan Allah sanin addini kaga wanda zai baiwa irin waɗannan mutanen kariya ya ba su malaba matsugunna lallai ya cancanci Allah ta'ala a santar da shi daga rahamarsa قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض قل أأنتم أعلم أم الله لأن الله من غير منار الأرض ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya la'anci dukkan mutumin da ya canza manarar ardi wato iyaka ta ƙasa dukkan mutumin da ya canza iyaka ta ƙasa shi ma Allah ta'ala ya la'ance shi irin kasancewa iya nan daidai nan setin nan shi ne karanka amma ka zo ka ɗan ɗana fa guda ɗaya to dukkan wanda zai zamanto ya yi haka ya shiga cikin makwabcin shi gonar makwabcin shi saboda ya ƙara wa kanshi iya adadi na tsari ɗaya ne na sungumi ko taki ɗaya ne na ɗaki so yake samu ya samu ɗaki cat meter shi kuma inda iya daidai haƙƙin nashi ne zai ɗauka turuwa meter sankant ne da wani abu to amma saboda makwabcin shi wani talaka ne mai haƙuri ce kaɗan ba za kaɗa in ya zo shi mun ce eh dama nan ne daidai kan gure shi da ɗan mai wata kala to shi ba talakan za ka kalla ba wane ne ubangijin talaka ubangijin da ya halicce ka shi ya halicce shi yanda yake son ka haka yake son shi la'alla ma watakila wannan bawan talaka ko ya fi ka matsayi a wajen Allah kyale ka da Allah ya yi ka zalunce shi ba yana nuna akan ka ci banza ba ka ci bulus ba a'a akwai ranar kin dillallanci akwai ranar da idan ka shiga hannun Allah ko to ba wanda zai zo ya yi belinka ba wani lauya ba wani barista da za ka kira ka ce to wani muna cikin hannu dai a yi kokari a zuwa shiga cikin shari'ar nan duk wanda za ka shiga za ka ce ya shiga hannun ka ko ya shiga kafadar ka wallahi ran ta da ko kawar ka ba zai shiga ba kafadar ka ba ka da Allah dai wannan na'am wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi na'am وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم سنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب له ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد na'am hadisi na gaba a wannan babin shine hadisin Tariq ibn Shihab Allah ta'ala ya kare yadda da shi Tariq ibn Shihab yace hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama yace dakhala aljannata rajulun fi zubabin rajulun wani mutum daga cikin bayin ubangiji subhanahu wata'ala ya shiga aljanna fi zubabin saboda kuda ta dalilin kuda ya shiga aljanna wadda khala rajulunin nara wani mutum shi kuma ya shiga gidan wuta fi zubabin saboda kuda ɗaya ya shiga aljanna saboda kuda ɗaya kuma ya shiga wuta saboda kuda sabai suka ji mamakin wannan abu qalu kaifa zalika ya rasulullahi sabai suka ce yaya haka zai kasance ya jakadan Allah shi wancan saboda kuda ya shiga aljanna shi kuma wannan saboda kuda ya shiga wuta qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce waɗansu mutane suka zo hucewa waɗansu mutane guda biyu ne suka zo hucewa ta wajen waɗansu mutane wanda suna da kwai gunki suna da gunkin da suke bauta mishi wato mutane ne wanda suke ‘yan ta'adda ‘yan kama kariya suka tsaya a wani guri suke bauta wa wani gunkinsu to duk wanda ya zo hucewa ta wannan gurin to dole shi ma sai ya ba da gudunmuwar shi ga wannan gunki da. la ya juzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an wato ba wani daga cikin bayan Allah da zai zo hucewa da zai zo gittawa ta gurin wannan gunkin har sai shi ma ya ba da gudunmuwar shi ta bauta ga wannan gunki din shikenan waɗannan mutanen guda biyu da suka zo hucewa faqalu li ahadihima sai su waɗannan tantirai jababirawa wanda suke zaune a gurin wannan gunki suna bauta mishi sai suka ce wa ɗaya daga cikinsu ɗayan suka ce mishi ƙarrib to ka bayar da wani abu saboda neman kusanci a wajen alhaji gunki faƙalar laisa indi shekun ƙarribu wato ba ni da komai ba wani abu a wajena na dukiya wanda zan bayar saboda neman kusanci a wajen malam gunki qalu lahu qarrib walau zubaba suka ce to ka nemi kusanci a wajen shi koda ta hanyar yin sadaka da kuda ne kamo kuda ka yi kokari ka yi dubara ka kama kuda ka kawo ka damka mu saboda neman kusanci a wajen malam boka malam gunki fa qarraba zubaban shikenan ya shiga fafutuka kam kam kam ya kamo kuda cap ya kamo shi ya damka musu ya ce gashi saboda neman kusanci a wajen malam gunki fakhallau sabilahu suka shafa mai lafiya suka ce to huce je ka kayi abin da ake bukata wannan mutumin fadakhalan nara sai ya shiga wuta saboda zuciyar shi ta kudirce neman kusanci wajen wannan boka sai zama hakan din shirka ne wa ƙalu lil'akhir sai suka ga wa soban shi suka ce to bismillah akar makallahu kai ma ɗarrib kai ma yi wani ƙoƙari wanda za ka nemi kusanci a wajen malam gunki ƙala ma kuntu li uƙarriba li ahadin shay'an dunan lahi azza wa jalla ma kuntu li uƙarriba shay'an ya ce ban kasance ba da zan bayar da wani abu na ibada ko mun kankanta shi saboda neman kusanci a wajen wannan abin dunan laye azza wajalla in ba Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba wannan abin da zan bayar ko mun kankanta shi ba zan bayar ba saboda neman kusanci da ahadin a wajen wani daga cikin bayin Allah ko ya wanan nan yake gane da kyau wato shi wannan na biyu da aka ce ya bada ya ce a wannan ma bata taso ba ce in ana wasa a yi wasa amma banda wasan iya ta yi tusa in ana magana ma a yi magana amma banda maganar a ce in shirka e wannan ba za ta samu shiga ba fadarabu unuqahu diga na suka same shi suka yi ta daddan karashi wanda ya ce kai ne mai taurin kai ko ce e nayi wancan ya jibge shi wannan ya jibge shi har suka kashe shi fadakhala aljanna wuf yana fadawa ma kawai shiga aljanna saboda wannan kuda da yake bayarwa wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi to wannan hadisi malamai na musulunci malaman hadisi sun yi sabani akan ingancin shi dan suna ganin cewa hadisin nan bai inganta ba saboda illoli guda biyu illa ta farko shi wannan Tariq ibn Shihab yawancin malaman hadisi ba sa ganin cewa sahabi ne illa ta biyu a cikin hadisin akwai an'ana al'amash suleiman ibn mihran ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda an san shi da yin tadilisi to ya yi an'ana a ciki wanda an- ana ita kuma taqdahu fi qabulil hadith tana suka cikin amsar hadisi mun gane da kyau to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa hadisi ne wanda yake sabit shi wannan tariq ibn shihab ya jiyo daga wajen Sulaiman a Salman al-Farisi ya jiyo daga wajen Salman al-Farisi wanda Salman al-Farisi shi kuma sahabi ne na ma'aiki ba kura akan sahabbantakar shi na'am
فيه مسائل الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي الثانية تفسير فسائل ربك والحق الثالثة البلاءة بلعنة من ذبح لغير الله الرابعة لعن من لعن والديه ومنهم أن يلعن والدي الرجل فيلعن والد أن تلعن يوه.
والدي الرجل فيلعن والديك fayyal'ana نعم فعل عن والديك الخامسة لأن من آوى محدثا هو الرجل يح- يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيبه من ذلك السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير
to shikenan fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli wanda ya kamata a ce mun waiwaya zuwa gare su al'ula mas'ala ta farko tafsiru qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin bayanin wannan ayar wanda take cikin suratul an'am wanda wato ma'anarta ya gabata a baya Matsala ta biyu bayanin faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce, Fasalli li rabbika wanhar. Matsala ta uku, albada'atu bi la'anati man zabaha li ghairin lahi. Farawa da ambato da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya yi ga dukkan mutumin da wato ya yanka abinsa ba don Allah ba, Allah ta'ala ya la'ance sa. Cikin nau'in mutane guda hudu wanda Allah ta'ala ya la'ance su wanda ma'aiki ya zana sai ya fara ambatan mutumin da ya yanka ba don Allah ba wanda ambatan wanda ya dace a fara da shi da farko imma litta'azim ko littahqir shi wannan saboda laifin da ya aikata mai girma ne sai ya zamanto ya dace da a fara ambatan shi mun gane da kyau ar- arrabi'atu la'anu man la'ana walidai mas'ala ta hudu a cikin wannan babe shine tsine albarka ga dukkan mutumin da ya tsine wa iyayensa albarka asalin alla'anatu shine ad-dardu wal ib'adu min rahma wato korewa mutum da kuma nesantar da shi daga rahama wannan shine alla'an to dukkan mutumin da ya zamanto ya tsine wa iyayensa albarka to famin babu aula shi ma ya zamanto Allah ya tsine mishi albarka waɗanda suka zamanto sababi ne na samuwarka a wannan gida na duniya kuma ka za ka zamu ka zauna a guri ɗaya kawai kake ta musu addu'a Allah ya la'ance su kaga addu'ar sai ta dawo kanka wa minhu yana daga cikin tsine wa iyaye an tal'ana walidayyar rajuli fayal'ana walidayka wato ka samu iyayen wani cikin ‘yan uwanka ka yi ta tsine musu albarka, ka yi ta zaginsu, ka yi ta cin mutuncinsu, shi ma ya diba waɗansu gunduma-gunduman zagi ba kai zai wa ba, ya wa iyayenka. Ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama lokacin da yake gaya wa gumaka magana, sai zama to mushrikai suna fakewa, in ya gaya musu magana su ma sai su gaya wa Allah magana. Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allaha adwan bighairi ilm wato dukkan wasan da zai zama to ya bayar zuwa ga intikasi na kimar mahaifinka ko na kimar mahaifiyarka to kada ka kuskura ka yi shi duk wanda bai san kimar ka ba bai san kimar mahaifinka ba ba abokin zaman ka bane kai duk mutumin da ya san kimar ka bai san kimar mahaifanka ba abokin zaman ka bane sanin kimar mahaifanka shine kimar ka mutumin da ya zo ya zagi iyayenka ya ce ai lalatattu ne amma kai mutumin kirki ne alhamdulillah wallahi ba yaban ka yi ba wallahi ba yaban ka yi ba mun gane da kyau cin mutuncin ka yi wannan watakila a gabanka ne in ka ce wallahi haka ne ba ne na gane ne ba na gane iyayen nan da nawa kaza kaza kaza kaza kaza ya tashi ya ce ta shi ma mutumin banzan ne ka taba gani ka taba gani mutum ya shuka tsaidau kuma ya ce yana so ya girbe shinkafa ka taba gani ai a gurin da yake da kyau ana ake samun kyau amma gidan lalata ka ce kuma ka samu dan laladan kirki ga zan kai ba wani abu ne wannan to shi yasa duk wanda zai ci mutuncin iyayenka ko wallahi komai yanda yake nuna maka soyayya ba masoyinka bane kuma ba abokin zaman ka bane iyayen nan naka idan ka cire Allah da manzo ba wani wanda zaka kara nashi da su a duniya ba wani duk yanda yake jiyar da kai daɗi yake maka ta goma shi ba yanda za ka haɗa shi da iyayenka iyaye su na daban ne a cikin zuciyar ma a can ƙurya suke to duk wanda zai caccake maka su ce maka iyayenka ba mutanen kirki ba ne sai ka shiga taitayinka wala ba abokin shawarar ka ba ne daga rannan inda ka ba shi kima ɗari ko mai dota uku kai in uku ma ya samu mai dota biyu ko ɗaya ma ko kuma ka yi katon zero ka yi sifir kato eh je sautin yi sifir kabir na'am alhamisa matsala ta biyar la'anu man awa muhdisan wato tsine wa dukkan mutumin da ya baiwa wani ɗan ta'adda na addini na musulunci ko ɗan ta'adda na ƙasa kariya ya ba shi mafaka ya ba shi malaba ya ba shi matsuguni shi ma Allah ta'ala ya tsine mai albarka wa huwa ar-rajulu yuhdithu shay'an wato shi ne mutumin da yake kirkirar wani abu ya shigar da shi a cikin addini na musulunci wanda ya ji fihi haƙƙun lahi wanda haƙƙin Allah yana wajaba a cikin wannan abin da ya kirkira wato ya kirkira wata ibada ce wannan ibadar za a nemi kusanci da ita a wajen Allah wanda kuma wannan ibadar in ka kama ta tar kana zuwa kana zuwa ba za ta sadar da kai zuwa ga annabi ba ibada ce wanda baina hawa bainan nabi akwai qurun akwai karnoni da dama wanda sun shiga kafin wannan ibadar kuma kafin da annabi aga cewa lalle wannan ibadar bata zo ta ba daga maganganar da ya dace ka yi ta am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun a cikin ruwaya ta al'imawa musulun da Allah ce man amila amalan laisa alayhi amruna fa huwa raddun fayaltaji'u ila man yujizuhu min zalik sai ya dinga fakewa zuwa ga wanda ya halitta mai wannan abun to shi ma yana daga cikin la'anta shi ma zai shiga cikin la'anta ta Allah dukkan wanda zai baiwa mutumin da yake taɓargaza a cikin addini na musulunci ya ba shi malaba ko shi ma shiga cikin la'anta na'am as-sadisatu mas'ala ta shida la'anu man ghayyara manar al-ardi wato tsine wa dukkan mutumin da ya canza fulo na ƙasa ya canza wato alama ta ƙasa wahiyar marasimul lati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarika min al-ard wato su ne iyaka wanda suke bambancewa tsakankanin haƙƙinka da haƙƙin makwabcinka akwai iyaka duk wanda yake zuwa gona zai tarra waɗansu iyakoki wanda aka ginda in ka zo nan in sari kake to ka zo ƙarshen gonarku inda gabas ka kamo kana yamma to in ka zo ta yamma ka zo ƙarshen gonarku ba za ka ce ba ka huce ta makwabcinku kana shiga ta makwabcinku fat fat zai kai zai tsira ka koma baya saboda ka wuce gona da iri to dukkan wanda ya canza wannan iyakoki tughayyiruha bi taqdimin aw ta'khirin ka canza ta ta hanyar gabatarwa shikenan iyakarka daga bangaren yamma ga inda take shikenan sai ka zo ka matso ta gaba eh ka dan jayo ta ka gangaro ta wajen kasa kenan saboda gonar ka ta fara da wuri auta akhirin kuma in kaje can karshe maimakon ka janyo ta halu a sai ka ja ta halu ta sai gaba daga nan makwabcinka na hagu bai ji daɗin rabuwa da kai ba makwabcinka na dama yana Allah wani da kai ka kowanne ba lafiya tsakaninka da shi ce wani ai macuci ne wallahi wani macuci ne gida na gona ta kusan ya kai ɗaki uku wanda a cikin gonar shi yake ci amma kawai ba yanda na iya saboda ba na son rikici ne da shi amma ce kawai ai wannan gonar tun lokacin iyaye da kakanni ma ai haka ne gurin daga baya ne wata ciyawa da ta fito shikenan ake ganin kamar ita ce iyaka yanzu kawai wannan gama ya zo ce ai da komai da komai na shi shi ma makwabcin shi na gobe ce wane wannan dilan nan baka ji ba a gurin sarki muka sha shari'a da shi ya ce ai ni ma irin abin da makan ya muni kawai kyale ya ce ne ya to gashi gashi gashi to kaga su yanzu iyaye har na iya su bayan Allah za su yi tsinuwa ta su kafin su kuma dama Allah ya yi tashi zai zama to mutum ya haɗu kawai ya tambaɗe ya lalace na'am
السابعة الفرق بين لعن المؤيد ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم الثامنة كونه دخل النار بسبب ذلك الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم التاسعة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على الكتم ولم يلحقهم على طلبته مع كونه لم يطلبوا إلا العمل الظاهر العاشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذبابه الحادية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الثانية عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام na'am as-sabi'atu mas'ala ta bakwai alfarqu baina la'anil muayyani wato bambancewa tsakankanin tsinewa mutum wanda yake sananne wa baina la'ani ahlil ma'asi ala sabilil umum da kuma tsinewa waɗanda suke masu aikata sabo ne akan fuska wanda take gamammiya wanda ta shafi kowa da kowa yanzu kaga Allah subhanahu wata'ala ya la'anci dukkan wanda zai ci iyakar wani ko zai shiga gidan wani to dan kaga wani ya shiga gonar wani kace kai tsinan ne wallahi Allah ya la'ance ka nan bai dace ba mm eh fita yi kace to Allah ta ya la'anci dukkan wanda zai ci gidajen mutane duk wanda zai ci iyaka ta mutane ya shiga gonar mutane ko Allah ya la'ance shi ba kace ba kai mun gane da kyau baya halatta ka samu mutum da ainihinsa cewa ne an ce kaje ka kayanka ko saboda neman kusanci wajen boka wance ko to wallahi Allah ya la'ance ka eh Allah ya la'ance ka ko shakka kar kai eh kuma kai ma in kai shakka ka kafurta ana so irin masu zafin kan nan wanda shi yanzu hukuncin da zai da zai fitar da shi wanda zai shakka ma kai shi kafurta to bai halitta a yi wannan da haka zo da riga ce ba wuya ka zo da ita wanda ya kaza Allah ya la'ance shi bai kama suna ba saboda kama suna din nan da karshe ka ce wa mutum Allah tsine mishi albarka ka kira ya sunan shi imma akan mimbari imma a cikin masallaci imma a majalisa taku da karshe kuma Allah ta'ala ya mai kidan dogo ya musulunta daga ƙarshe Allah ta'ala ya mai gyaɗar dogo ya tuba daga wannan laifin mai girma da yake aikatawa to za ka karata da la'antar taka da kamar shi amma da yanka ce Allah ya tsinewa masu zina Allah ya tsinewa masu shan giya Allah ya tsine kakaci ba shi kai ka zana ba in ka ce Allah la'anci dukkan wanda zai baiwa azzalimi mafaka wanda zai cuce mu a addinin mu ko ya cuce mu a harkar mu ta duniya wannan baka ce wani ba kowa na kowa ne wataƙila wanda suke badawa a yanzu la'alla an ya tuba Allahu alaihi idan kuma ka gani dama su kala'anta ba duk lokacin da mutum ya tuba idan aka ce dama ni bin zina maka albarka ba da ba bin zina maka albarka ba ba za mu yi rikici da kai ba ya tambaya ka ji lokacin ca ne wanda su ya kaza Allah ya la'ance su to tun da kai baka daga cikin masu ya baka daga cikin su ba la'ance ka ba kai kuma Allah ne ya la'ance su dama gane shine akwai bambanci tsakankanin tsinewa ahlul ma'asi ala sabilil umum da kuma tsinewa mutum wanda yake sananne ka kiraye mutum ɗaya ka tsine mishi albarka ka ce yan uwa makarantu ba ta kawa daidai wane da ya kaza Allah tsine mishi albarka Allah ya watsa shi kaga wannan bai dace ba bai dace ba saboda ciki la'alla an yi tuban lahu alaihi wanda karshe sai ka sayar da za ka yi da tsinuwa taka ba kai ɗaya ba ka sa mutane su je gida su tsina mishi albarka sai ka sayar da za kuma ka bi su kawarware su ta wani aka mai aihuwa da aka mai aihuwa yake faɗi ya ce to ina ga ranar suburu ne aka yi aihuwar sai yake bi guri guri mun samu karuwa ranar asabar in Allah ya kai mu rana ta akwai fatiya ana na ana nan suburu ladi litinin ɗan sai ya koma sai shi kenan sai ya mutu ɗan sai yayin shi yake yake mishi waɗa kai ne da gaugawa kai ne da gaugawa san ka waɗa tsamga sai sun duk inda ka muka je ka je ka muka ce a rage shi ne wani ce to ka mace wanda abun da yake ji ya yi zame shi kawai ke ta mishi waɗa ka je ka ce ka je yi ka ce ɗan ya koma na'am الثامنة مسألة تتقص كونه دخل النار بسبب ذلك الذي لم يقصده wato kasancewar shi ya shiga wuta saboda wannan abin da ya aikata wanda bai yi nufin aikata shi a cikin zuciyarsa ba bal bari dai fa'alahu takhallusan min sharrihim ya aikata shi ne saboda ya kubuta daga sharrunsu wannan matsala da malam ya gindaya a nan akwai magana a kanta ɓangaren abin da ya shafi mutum ya aikata abin da shirka ne amma ba don saboda shi ya yarda da wannan abu ba saboda ya kubuta daga sharrunsu wannan malaman musulunci jumhur sun tafi akan babu laifi man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman shi yasa za mu ga cewa ko da a sheikh muhammad salilu usaimin ya ce cikin maganganu na malam a wannan wato misal ina akwai tufka da warwara musamman masala ta tara da kuma masala ta sha biyu ya za a yi mutumin da ya aikata abu ba tare da ya yi niyyar yin aikata shi ba a cikin zuciyar shi kuma a ce za a rubuta mai laifi a kai التاسعة مسألة تترى معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين سنن جرمان شركة أتكن زكاة مؤمنين كيف صبر ذلك على القتل تيندا wato wannan mutumin wannan musulmi din wannan mumini ya ɗauki hakuri akan a kashe shi walam yuwafiquhum ala talabatihim wato bai dace da su ba bai yi musu muwafaka ba akan abin da suka nema daga wajensu shi na ya bauta wani Allah na ya kusantar da wani abu a wajen wani Allah ma'a kaunihim lam yatlubu illa al'amala zahira tare da kasancewar su waɗannan kafirai jababira wannan da suke zaune a wannan a wajen wannan gunkin ba su nemi komai daga wajen shi wannan mutumin ba face dai aiki wanda yake mabayyani aiki na fili kawai ya ce yayi ba tare da ya shiga cikin zuciyar shi ba wannan abu to kaga al'amalu zahir in ya zamanto haka ne baya fitar da mutum daga cikin musulunci to amma cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa akwai bambanci bayan alƙawli wal fi'il alƙawlu wanda take cin karo da addini na musulunci in ya zamanto an tilasta wa mutum ya furta wannan kalma ɗin ta fita daga musulunci wannan baya fitar da shi daga musulunci amma aiki wanda yake tabbatar da fita daga musulunci na mutum idan ya aikata shi idan aka tilasta shi ya aikata shi to yana fitar da shi daga musulunci akwai wanda suka yi wannan alfarq amma dai ba farq da kankaninsu saboda Allah ya ce walakin man sharaha bil kufri sadaran shine fa alaihim ghadabu min Allah amma man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sannan kuma ga hadisin da yake cikin musnad na Ishaq ibn Rahawayhi Ammar ibn Yasir mushrikai sun tare shi sun azautar da shi sun sa shi ya furta kalma ta fita daga musulunci ta cin mutunci ga addini na musulunci amma da ya je wajen annabi yana kuka ya gaya wa manzan Allah ga yanda aka yi ga yanda aka yi manzan Allah ce kaifa wajatta kalbaka ya ka samu zuciyarka a lokacin da kake furta wannan kalamai wanda suke na rashin kunya ne ga addini yace mutuma innun bil iman ce zuciya ta cike take da imani Allah ce fa in adu faut duk lokacin da suka sake tare ka akan ka furta magana wanda take irin wannan mai muni ko su kashe ka mai da fadata saboda zuciyarka a cike take da imani al'ashira matsala ta goma annan ladhi dakhala nara muslimun hakika wannan mutumin da ya fada wuta musulmi ne dan me yace li annahu law kana kafiran da a ce ba musulmi bane kafiri ne lam yaqul dakhala nara fi zubabin da ma yake alaihi salatu wassalamu bai ce ba ya shiga wuta saboda guda da yace dakhala nara fi zubabin wannan yana nuni akan cewa musulmi ne sai ya ridda da ya ridda saboda wannan kuda da ya doka ya bayar saboda neman kusanci a wajen wannan gunki din hakan din sai ya fitar da shi daga musulunci da ya faɗi ya mutu kuma shi ke ne shiga wuta alhadiyata ashara matsala ta goma sha ɗaya a cikin wannan babi fihi shahidun lil hadithi as-sahihi wato a cikin wannan akwai shahid ga hadisi wanda yake ingatacce na hadisi wanda yake ingatacce a cikin wannan matsala din ta abin da ya shafi wato shiga aljanna saboda kuda da kuma shiga wuta saboda kuda kamar da yake cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan mas'ud ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na alihi ma'aiki ya ce aljanna ita ce mafi kusanci zuwa ga kowane ɗaya daga cikinku min shiraki na alihi daga igiyar takalminsa igiyar takalmi na yi mutum ya sa ɗan soso akwai ba igiya wanda take nan take nan to yanda igiyar takalmi take daf da jikin kafarsa to aljanna ta fi kusa da shi saboda kusancin wannan igiyar takalmi ga kafar mutum waɗansu daga cikin malamai suna fassara shiraki na alihi da hancin takalmi hancin takalmi na gaba wannan wannan da yake fitowa to maza Allah ya ce yanda hancin takalmi yake fitowa ya shiga nan ko ai ka gani ba nesa suke da nan da nan ko to aljanna ta fi kusa da mutum sama da kusancin wannan hancin takalminsa Allah ya ce wannan rumi da zalika wuta ita ma haka na, ita ma a ƙarabu ila a hadikun min shiraki na ali wato kowanne daga cikin waɗannan guda biyun ayyukan da za su zamanto sababi ne na shiga ɗaya daga cikinsu kowanne ba aiki ba ne wanda yake mai yawa aiki ne ɗan ƙarami maza Allah sallallahu alaihi wasallama ce uzzibat imra'atun fi hirratin habasataha an azabtar da wata mata a cikin wuta saboda mage da ta kulle ta a cikin ɗaki maje ta kulle a ɗaki bata ba ta abinci ba ta ci bata sake ta ba ta tafi ta nemi abinci ta dalilin wannan azabtar da ita da ta yi sai Allah ta'ala ya azabtar da ita ita ma gashi nan kuma kilaki karuwa cikin karuwai da yan banu Isra'ila Allah ta'ala ya shigar da ita aljanna saboda ta shayar da kare a gashi wajen abin da ya shafi a ayyukan da za su shigar da bawa cikin aljanna za su zamanto sababi ne na shigar mutum cikin aljanna ba ayyuka ba ne wanda suke masu girma ayyuka ne wanda suna buƙatar niyya mai kyau haka na ayyukan da za su shigar da mutum cikin wuta ba ayyuka ba ne wanda guma-gumai ayyuka ne wanda kawai kaɗan mutum ya zame ko Allah ta'ala ya kare mu a tsaniyata ashara mas'ala ta goma sha biyu a cikin wannan babi wanda ita ce mas'ala ta ƙarshe ma'arifatu anna amalal qalbi huwa al-maqsudul a'zam hatta inda abadatil asnam sanin haƙiƙa aiki na zuci huwa al-maqsudul a'zam wato shine mahallu shahid shine ƙashin bayan tafiya shine abin da ake nufi wanda yake mafi girma hatta inda abadatul asnam har ma a wajen mushrikai waɗanda suke masu bautar gumaka iya babban abin da suke so shine abin da zai taba wa mutum addininsa abin da zai taba wa mutum aƙidarsa ɓangaren zuciya to kaga ashe wannan mas'ala ta sha biyu za mu ga cewa ta ci karo da mas'ala ta takwas da ta tara ko saboda kaunuhu da khalan nara bi sababi zalika alladhi lam yaqsidhu idan har bawa bai nufi ba wato wannan shirka a zuciyar shi bata darsu ba iya daga baka ne iya daga aikin ne amma zuciyarsa mutuma inna ce bil iman kaga ba zai shiga bauta ta dalilin wannan mun gane da kyau yau wato ina ga saboda lokaci ya tafi babe na gaba ba zai ba zai tafi ba wannan dan lokacin kankane za mu takaita insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan baban da yake bayani dangane da la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi li ghairillahi abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik